jaza'u muti'ihi hariru wa jannatun fada qawla kuffarin asabathu jinnatun fama huwa illa min jahannama jannatun aghatha bihi Allahu alwara fahuwa muznatun تروي الصدى أو ذلة تتفيأ ألم تر أن الله آواه إذ آوى بغار حراء بغار حراء للمعالي الذي نوى فلما أديل القرب من خشية النوى أفقنا به من, من غمرة من وحشة من من وحشة النوى أفقنا به جمرة الغي والهوى فلا طب معدوم ولا النجح مرجع ولا النجح مرجع ولا النجح مرجع نبي الهدى بهر الندى صارم الندى بهر الندى صارم العدا مبيدهم بالسيف إذا abu iza abawul huda iz abawul huda iz abawul huda wa zannu bi jahalin annahum turiku suda atalwara asara dalalati warrada fa anqadhahum nurun yadullu wa yakalau محيط محيط بحفظ الله في كل محوط محوط بحفظ الله في كل هيئة ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بعثا أمد بجرأة أظل رقاب, أظل رقاب المشركين بوضعة ضلوعهم من ظؤرها ليس تهدأ هو المصطفى المهبوب طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتربة أقول أقول وأأني هوى ومحبة أقول وأأنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا عن حوده لا أحلأ ملائكة الرحمن قالت بفضله وحنت كما حن الحبيب لوصله حرام على الأيام إيجاد مثله وحن إلى تقبيل موطئ عليه لعلي أروى بالذي كنت أظمأ
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر جمعة hudu ga watan rabi'un Sani, hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da ashirin ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya shekara 2020 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka a mai suna da takhmisul wasa'il mutaqabbala wanda aka fi sani da al-ishiriniyat ko kuma ishiriniya da wannan suna ta shahara wallafar abu zaid abdurrahman alfazazi alfazazi rahimahullahu ta'ala muna roƙo Allah maɗaukin sarki shi yafe masa kurakuransa wanda wannan shi ne darasi na uku kenan a cikin jiran giyar suka wannan littafi za mu tashi a shafi na shida wanda kamar yadda bayanai suka gabata littafi ne da aka rubuta domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin martaba da matsayi da kuma tarihi na annabi duka za ka samu a cikin wannan littafin a to bayan ya yi magana akan abin da ya shafi daraja na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sifofinsu da matsayinsu mun ji cewa su a, suna kan gaba ta fuskar falala da daraja me yasa saboda su ne jama'a na farko wayanda suka fara karɓar dawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alkur'ani ya yi bayani duka wancan darasi mu kawo to shi ne yake cewa ba su kaɗai ba duk wanda ya yi ɗa'a ya bi annabi sallallahu alaihi sallama shi ma yana da sakamako na lada da allah zai ba shi to shi da ya ce jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun fada'a qawla kuffarin asabathu jinnatun jaza'u muti'ihi sakamakon masu da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda masu da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda annabi zai ce kaza su yadda musu aikata annabi zai hana kuma su hannu to sakamakon da Allah maɗaukin sarki zai ba su na wannan biyayyar da suka yi wa manzonsa da Allah ya wajabta a bi shi a yi masa da'a wa in tuti'uhu tahtadu a bala yace hariru abu da farko za a ba su sutura ta alharir a gida aljanna kenan abinda za a sufatar da su kenan wanda a nan duniya mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama maza an hana mana musa alhariri to amma kuma aljanna shine suturan shine abinda za mu saka a matsayin sutura kuma wannan kyauta ce ga duk wani wanda yake mai da'a mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine jaza'u muti'i sakamakon masu yi masa da'a sallallahu alaihi wasallam harirun shine a bashi sutura na alhariri wa jannatun kuma za a ba shi gidan aljanna wanda dama shi ne manufa shi ne gaya duk wani musulmi ya ga cewa ya samu aljanna wadda haka duk abin da muke yi babban manufa shi ne mu samu shiga aljanna da kuma yarda ubangiji da za ta biyo daga baya saboda haka fada ƙaula kuffarin ka bar maganar kafirai irinsu abu jahalin irinsu abu lahabin da makamantansu to ka bar abin da suke faɗa kai kakka yadda da wannan magana kar ma a ji ka kana faɗanta na cewa asabatu jinnatun wai hauka ya sami ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal ladzi nuzzila eh eh wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzzila alaihi dhikru innaka lamajnun to shine abin da suka faɗa Allah maɗaukin sarki ya ce abinda suka faɗa ya ayyu hallazi nuzila alaihi zikir ya kai wanda aka saukan masa da alƙur'ani innaka bit tauki haƙiƙa can a bakinsu lamajnun mana akwai ciwon hauka tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kai karka yi da wannan magana kar ka zamo cikin masu kallon annabi sallallahu alaihi sallama da irin wannan mummunar sifa haka Allah ta'ala ya kore wannan ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ya kore abin da suka faɗa eh baka zamo akan ni'imar ubangijinka shine na wahayi na annabta da risala mai hauka ba kamar yadda su suka faɗa kalma ce ta ridda duk wanda ya faɗe ta domin ya kawo naƙas ko ya rage ma adar sallallahu sallama matsayi to zai bar musulunci shi yasa ya ce fada ƙaula kuffarin asabat jinnatun jinnatun sai ce fama huwa annabi sallallahu alaihi sallama bai zamo ba illa junnatun face shi garkuwa ne kariya ce min jahannama daga wutar jahannama to ya mutumin ne sifanto da hauka kuma za a ce ya zamo kariya daga shiga jahannama a ga ba zai yi ba saboda haka bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine junna garkuwa kariya alhijab asitir abinda zai zama maka shinge tsakaninka da shiga jahannama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da shi da yadda da shi da kuma bin sunnarsa to tsakanin jannatun da jinnatun da junnatun akwai abinda malaman balaga suke kira da aljinas aljinasul muharraf yake ba muhara karatun balaga ba ko to shi ke kira da aljinasu almuharraf jannatun jinnatun junnatun kaga kalmomi ne da suka ba da juna bambanci shine harakat a wannuka harufan a ne in an ce jannatun bi fatihil jim shine aljanna ko kuma asali gona wadda take dauke da itatuwa na ni'ima na lambu da sauransu wadda wannan itatuwa sun rufe ta to asali ita ake kira janna ko junainatu duk ana faɗa junainatu ko jannatu to sai aka jingina shiga aljanna saboda ita ma tana da wannan abubuwa ɗin akwai ƙoramu a cikinta akwai itatuwa akwai ababe daban-daban to shi yasa ake kiran aljanna da jannatu ya an ce jinna bi kasril jim shine hauka aljunun daga aljinnu ne sannan ya an ce junnatun bi bi dammil jim junna to shi kuma wannan asalinsa akwai wata hula da ake sawa in za a je yaƙi saboda ko da an halbe an halbe ka to kiba ba za ta fasa kanka ba to wannan hula ita ake kira junna junnatu shi yasa aka kira ta garkuwa ko kariya saboda mi tana kare mai ita daga halbin kibau ko wani abu da aka halbo mishi za a yi masa rauni amma duka asalinsu daga madda ɗaya ne shine janna asali kalmar lafazin janna shine sitara eh ko kuma abin da yake a ɓoye abin da yake a ɓoye to wannan ana kiransa da aljinasu al-muharraf an kawo kalmomi guda uku a haruffa iri ɗaya ne amma a shakali da ma'ana kuma kowace ma'anar ta daban to annabi sallallahu alaihi sallama kariya ne junna ce sai ce a gasa bihillahul wara a gasa bihillahu Allah ta'ala ya agaza ma bihi a dalilin manzo Allah alwara halittu fahawa eh dole ai iskanil ha saboda wazani fahawa muznatun kaka ce fahuwa in kace fahuwa baitin zai kalle fahawa muznatun annabi sallallahu alaihi wasallama girgije ne almuzna shine girgije mai ruwa masu yawa eh shine muzuna jam'insa shine almuznu eh anzaltumuhu min almuzni min almuzni to annabi sallallahu alaihi sallama muznatun wannan tashbihi ne balig a wurin malaman balaga shine an an shafe adatu sannan an shafe kuma wajahu shabai an kawo almushabbahu an kawo almushabbahu bihi amma da adatu tashbihi da wajahu shabahi duka an shafi wannan yusamma eh tashbihan baligan to makwara kenan eh madadin a ce shi kamar girgije ne to sai aka ce a shi karan kansa fa huwa muznatu eh kamar ka ce aliyun asad aliyu ka yi zaki ne to da da kira zada at-tashbihul baligh ai me yake nufi da muzunatun ma'ana wajen alkhairi da kyauta da nema wadda yake taimaka ma mabiyansa ko al'umma sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ce turawi wadda wannan girgije take kosar da asada kishirwa ai an ce asada bi fatih bi bisadi shine al'atish kishirwa wadda ta kai koli ta kai matuka ita ake kira da asada ga nabi girgije ne girgijin da yake turawisa da take kosar da kishirwa ko take kawar da kishirwa au ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama zillatun girgije ne mai inuwa ta tafayyau a wata nuska tuta tuta bidan mita al'ula tutafayyau wanda ake ƙoƙarin shiga inuwasa don a samu sanyi ko kuma ta tafayya'u wanda wannan girgijin take yi wa halittun inuwa to ko dai muzun ne shi almuzun dama shayar da mutane yake yi wa ita kuma zilla ko zulla shi ma girgije ne amma shi kuma al'adarsa inuwa yake yi wa mutane zai zo ya maka inuwa domin ka ji sanyi kuma ya kare ka daga zafin rana to amma auɗin nan malamai suka ce mata suka ce muna ma'anar tawa ma'ana shi annabi muzunatun ne au zillatun sannan kuma annabi girgije ne da ake kira zilla girgije mai inuwa wanda shi ba dole sai ya yi ruwa ba amma dai yakan yi inuwa sai kaga in ana tsananin zafi sai kaga gari ya abin nan an shiga cikin abin nan nema ko ana samun irin wannan girgije ta tafayyau wanda wannan zilla din tana tawa mutane inuwa daga alfai'u alfai'u shine inuwar da ke fitowa ba da zawal dama lokaci ake bukatar inuwa ai idan rana ta yi zawali bayan azahar daga nan har zuwa ta faɗi to wannan lokaci ake bukatar inuwa saboda rana ta yi zafi amma rana ta fito galibi kamin ta yi zawali duk zaka ga akwai sanyi sanyi ألم تر أن الله آواه إذ أوى بغار حراء للمعالي الذي نوى ألم ترى كيف كسني با ترى نم بمعنى تعلم كوربا دا الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بمعنى ألم تعلم ba gani ake magana ba ashe baka sani ba kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yadda mahaliccinka ubangijinka ya aikata ga ashabul fil to irin wannan ce alam tara baka sani ba baka karanta ba annallaha haƙiƙa Allah awa ya tara annabi sallallahu alaihi sallama ya taro shi ya jingina annabi zuwa gare shi wajen komai zaka ga Allah yakan jingina annabi zuwa gare shi zaka je da cewa bawan hmm baka kai baka taba karanta wannan ba to yaushe Allah zai tara abinda ba mai daraja ba a wurinsa ai ba zai yi ba to ko kai ma mutum duk wanda ka taro zuwa gare ka ko zuwa ga jikinka ka jayo shi alama ce wadda ke nuna cewa kana ƙaunarsa kana son sa sai ce in a lokacin da awa birarin awa lokacin da shi annabi ya tattaru birari hira'in a wani kogo da ake kira garu hira' a waccan lokaci tsakaninsa da ka'aba mil uku ne shi garo hira lokacin da ya zama ciki yana attahannus yana bauta kamin a saukan masa da wahayi to baka karanta wannan ba kuma ya yi haka ne shi annabi lil ma'ali domin makomarsa ita ce lahira allazina wa wadda ya yi niyya saboda lokacin annabi ba ya masa wahayi ba kuma ya samu mutanensa suna bautar gumaka suna shirka da makamantansu ga gumaka cikin kaba 360 kowace kabila da nata gungi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan bai dace ba to amma ko ba wahayi ba shari'a to shi yasa sai ya dinga fita yana shiga garu hira yana khalwa yana tunanin menene zai fito ma da mutanensa domin ya raba su daga wannan abin to daga nan ne har aka yi basa wahayi na suratul alaq ayoyi biyar na farko ikra bismi rabbikal ladzi khalaq to daga nan ne wahayi sai ya soma to annabi yayi wannan tarewa ne a wannan kogo domin neman alma'al makoma allazina wa wadda ya niyya falamma udila alqurba min wahshatin nawa falamma lokacin da udila aka musanya ma annabi sallallahu alaihi wasallama alqurba kusanci min wahshati wah da hasabi ba kha ay, ba ba, ba kha'un bane an gane wannan digon kuskure ne min wahshatin nawa daga kewa ta nisanta aka canza mai da ni da kusanci dama duk sanda ka ji mutum ya ce yana cikin kewa yana cikin alwahasha shine tsoro eh to da zarar ka ji mutum yana cikin tsoro saboda nisan da aka yi da shi to lokacin da aka kusanto shi kuma sai ka ga ya samu alisti'inas sai ka ga ya ɗebe kewa to an canza ma annabi sallallahu alaihi sallama daga wannan wahashat domin da kamin wahayi kun ga Allah ta'ala bai kusance shi da wahayi ba lokaci da cikin tsoro amma daga baya kuma sai Allah ta'ala ya kusance shi da ya masa wahayi wasu kuma suka ce abin da ya faru ne a farko farko na yankewar wahayi wasu 'yan kwanaki to lokacin annabi sallallahu alaihi sallama ya dan samu washa to amma daga baya kuma sai Allah ya kusance shi wasu kuma suka ce a lokacin da aka yi mai iraji da shi eh lokacin da aka yi garaji da shi sun madana fatadalla faka da ƙaba ƙausai ne a adina to suka ce abinda ake nufi kenan to wallahu ta'ala alam sai ce a faƙana bihi mun zamo faɗake mun faɗaka daga rabkana bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama min gamratil gayi daga magagin ɓata akan ce gamru ana nufin ruwa ruwa mai yawa ana kiran ruwa mai yawa gamru akan ce gamru ana nufin aljahalu jahilci a jahilci akan ce gamru ana nufin ashidda tsanani akan ce gomru ana nufin wawa akan ce algimru ana nufin jahili to duk lugace ta in ka ji an ce gimru to jahili kenan algumru dolowa wa sahuhu to ba da abin da ake nufi ko dai tsanani ko kuma magagi to shi ne ce muka faɗaka bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama min gamratil gayi daga tsananin bata ko kuma daga magagin bata wal hawa da son zuciya kamin annabi sallallahu alaihi sallama kowa abin da ya ga dama yake kamin ya zo da an da risala kowa abin da ya ga dama yake bauta amma annabi na tsohuwa da shari'a shikenan kowa sai riƙe shari'a fala tibbu ma'dumun saboda haka mu ba mu rasa magani ba eh wannan magagin na bata ba mu rasa shi ba saboda mi menene maganin bata shine alqur'ani كتاب الله وسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda haka mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu rasa magani ba shine falat tibbu magani bai zamo ma'adumin abin rasawa ba walan nujhu haka cin nasara bai zamo murja'u abin jinkirtawa ba nasara ma'ana kusa take cin nasara da samun dacewa to shi ma bai zama abin da za a jinkirta ba nabiyul huda bahrun nada salimul ida nabiyul huda annabi shine annabin shari'a sallallahu alaihi wasallama bahrun nada kuma annabi shine teku na kyauta shine teku na kyauta sallallahu alaihi wasallama ku dibi abin da yawa safwan a gazuwatu hunain eh ya bashi akalla ya bashi akuya 300 to kai ka taba ganin irin wannan kyauta karon farko an ka bashi ɗari aka sake ƙara mai ɗari aka sake ƙara mai ɗari sai da ya ce ta isa to kaga baharun nada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh kamar a ce yanzu mutum ya yi kyauta da mota ɗari kuma ga mutum guda za a samu sarimul ida kuma annabi mai katse wuyan makiya ne sallallahu alaihi wasallam shi ne wurin jihadi to annabi yana katse wuyan makiya mubiduhumu annabi sallallahu alaihi wasallama mai karar da su ne ko mai halakar da su ne bisaifi da takobi if a lokacin da abawul huda suka ƙi su riƙi shari'a ta addini ashe ba koyo shi haka kawai annabi yake faɗa mutane da da sara ba a'a sai an kira ka zuwa ga shari'a ka kan gari ka ce kai ba za ka karɓi shari'a ba to a nan ka annabi sallallahu alaihi wasallama zai halaka zai halaka ka da takobinsa wa zannu bi jahalin annahum turiku suda wa zannu su sun yi zato annahum cewa su turiku sudan wai an bar su ne kawai kara zube bi jahalin saboda jahilcinsu ba za a ce su yi sallah ba ba za a ce su yi azumi ba ba za a ce su yi kaza ba za a ce su yi kaza ba afa hasibtum annama khalaqnakum abasan to nan shine eh kawai kai ka zo duniya ne don kai ta wasa to su wazatunsu kenan me ya kawo wannan bi jahalin saboda jahilci atalwara annabi ya zo mahalittu ya ce asarar dalalati lokacin da ya zo musu suna kamammun bata mana suna tsararrun bata suna waɗanda bata ta yi musu da baibiya ta tsare su ta mai da su bayi ba su da aiki in ba bata ba wannan ya yi shirka wannan ya shagiya wannan ya yi bori wannan ya yi bokanci wannan ya komai to haka annabi ya zo ma al'umma sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya yi ƙoƙarin kiransu da nuna musu illar shirka aka yi sa'a da dama suka musulunta to kai ma duk sanda kake da'awa haƙuri za ka yi karkace nayi nayi nayi ba su jin da'awa ce bari yi addu'a Allah ya halaka su eh ce za a yi haka da eh dawa haƙuri ake sawa atalwara manzo Allah ya zo mahalittu asarar dalalati suna tsararrun batawar rada da halaka fa anqazahum nurun sai wani haske ya tsamar da su daga wannan bata ya dullu wannan haske yana shiryar da su ga shirya wa ya kala'u kuma yana kiyaye su yana kiyaye su daga irin wannan abin shine hasken alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma wa ya kala'u a yana iya damira yana ɗauka zuwa ga ubangiji wa ya kala'u Allah yana tsare su ƙul man ya kala'ukun bin laili eh Allah maɗaukakin sarki shi ke tsare halittunsa a dare ko kuma da yini. To da hasken ya tsamar da su daga wannan ɗin, ya dullu kuma wannan hasken yana shiryar da su wa ya kalau ko a mai da zamirin ga nur ko a mai da zamirin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Ma'ana ya zan hasken yana tsare su. Don duk sanda kai ka riƙe hasken alkitabu wa sunna to ba za ka ɓata ba. Ba za ka ɓace ba. mahutun bi hibzillahi fi kulli hay'atin mahutun annabi sallallahu alaihi wasallama abin kiyayewa ne shi ma bi hibzillahi tare da kiyayewar Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ke tsare shi wallahu ya'simuka minan nas fi kulli hay'atin a cikin kowane hali Allah shi yake tsare annabi sallallahu alaihi wasallama fa fi hali iladin Allah ya tsare annabi a lokacin haihuwarsa shedan bai shafe shi ba shedan bai cutar da shi ba wa fi hali nash'atin haka da lokacin tasowarsa lokacin kurciya an nasha a san da kallama mutum ya yi kurciya bai yi taɓar gaza ba eh ko ba haka wani mala to shi annabi Allah ya tsare shi game da wannan sallallahu alaihi wasallam falamman taha ba'san umidda bi jur'atin falamma lokacin da intaha annabi ya kai ya tuki ba'asan lokacin tsananin ƙarfi na iya yaƙi to umidda bi jur'atin sai aka ƙara masa da jarunta kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa ya kai gaya ta ba'asan na tsanani yana nufin tsananin yaƙi to umidda a wannan lokaci sai aka ƙara masa bijiratin da jarunta aka ƙara masa tare da wadda yake da ita to shi yasa a zalla riƙabal mushriki na annabi ya ƙasƙanta wuyayen mushrikai bi wata'atin tare da tsananin sara ko bi wata'atin tare da tsananin taku ya ce alwata'atu wani lokaci ana rufe a shidda ko shiddatul akhazi ko shiddatul batashi ko kuma shiddatul watai duka yana iya dauka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaskanta wayayen kafirai bi wata'atin tare da tsananin saransu ko tare da tsananin takasu dulu'uhum awazzunsu su mushrikai laysa tahadu bata zamo tana iya natsuwa ba min ha saboda firgitar da ta yi wato har da awazunsu sai da suka firgici awazun su karan kansu ba su samu natsuwa ba to yana maganar zukata kenan huwal mustafa shine abin zabi sallallahu alaihi wasallama al mahbubu tab'a shine abin so ga dabi'a malamai sun ce duk wani mutum duk wani mutum a duniya an ɗabi'ance shi da son manzon Allah sallallahu a ɗabi'a wannan kowa haka yake da musulmi da wanda ba musulmi ba amma annabi da da wannan karama eh hatta masu zagin sa da waye waye da sauransu da wanda suka yi masa rauni ba wai dan sun yi ne dan ba su son shi ba a a ɗabi'a suna son shi ɗabi'a su tana son manzon Allah hatta su Abu Jahal su Abu Lahabin kawai dai wasu hasada ce da kuma ƙiyayya abin da yake ɗauke da shi amma shi karan kansa zatin kansa to kowace irin halitta an ɗabi'ance ta da son shi ba wanda an ka ɗabi'anta da ƙiyayyen manzon Allah a duniya babu shi sallallahu alaihi wasallam wa qurbatan eh da kuma kusanci shi kaɗai ne za a ce in ka so shi Allah zai baka lada bi mujarradin so to za ka mi za ka samu lada saboda haka shi ne abin so ga ɗabi'a wa ƙurbatan da kuma neman lada ko kuma niyyar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka son manzon Allah ƙurba ne ibada ne taƙaddasa zatan manzon Allah ya tsalkaka taƙaddasa shi yasa akan ce al-quddus shine tsalkakakke min kulli aibin wanda ya tsalkaka daga wani aibi to shi ake kira da alƙuddus eh to manzo Allah ta kaddasa zatan ya tsalkaka wajen zati zatin sa bai da mi bai da kazanta bai da matsala sun makabran haka ma zatin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya tsalkaka ya tsalkaka a wajen kabari annan do tamyizi ne da zatan da kamran waturbatan haka manzon Allah ya tsarkaka wajen ƙasashe da aka rufe shi a cikinta ita ba karangan da ta samu karama asa kabarin manzon Allah su gaji to shi yasa da jan haka shi yasa wasu jahilai sai suke amfani da ƙasar suna ci suna neman magani eh to wannan ba addini bane eh wanda an ce ƙasar tsarkakakkiya ce to dole sai in akwai dalili wanda ya nuna cewa ko ba ga wani abu da za a yi da ita na magani ko abin da ya kama da wani a ina faɗan magana da halshe na wa a'anihi kuma wannan magana shi nake nufi har a zuciyata hawan domin so shi yasa nake wannan magana na bayyana suna ga annabi da yabansa da sauransu to da kaje ina faɗan magana har a zuciyata haka nake nufi ba irin masu faɗin abu da baki ba ne amma zuciya eh so so da haka duk yabon nan da kaji yana kamba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa anihi a zuciyata ma shi nake nufi kuma na yi wannan ne hawan don soyayya ga manzon Allah wa mahabbatan da ƙauna duk da hawan a matakai ya fi ƙarfi sama ga mahabba hawa shi ma yana daga cikin matakai na soyayya eh wanda sun kai saba'in da wani abu uhibbu rasulallahi ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shauƙan saboda bege wa hisbatan da kuma neman lada ashe kaga ana son annabi ne dan a samu lada eh la'alli mai yiwa da wannan soyayya ta wa gadan gobe ranar kiyama ya an ce gadan a larabci shine ba da sa'ati eh duk bayan wata sa'a to gadan ce an gane duk lokacin da zai biyo bayan lokacin da kake magana sunan shi gado to shi yasa in ka ce sa'a zuru ka gadan sai an tambaye ka to wace gadan eh ba wai sai gobe gobe dai ake kira gado ba a lafazin gado ma'anarsa ta fi haka nan karfi to shi yasa kiyamar kanta ana kiranta da gado gobe tare da ba gobe ba ne za ta zo a lafazin larabci ne a hakan in ka yi magana yanzu ka gama to lokacin da zai biyo a ƙarshen magana ka sunan shi gado a harshen larabci to shi ne ya ce la'alli mai yiwa gadon gobe la'u halla'u ba za a kore ni ba an haudihi daga barin ƙoramar manzon Allah shi yasa nake son manzon Allah shauƙan wa hisbatan sallallahu alaihi wasallam don kasa an ce za a kore wasu ko to Allah ya sa ba mu cikin wanda za a kora mala'ikatul rahmani mala'ikun Allah mai rahama qalat su karan kansu sun faɗa bi fadlihi da falalan manzon Allah ba wai mu ne ke faɗa ba har da mala'iku wa hannat kama hannal habibu liwaslihi wa hannat mala'iku sun yi shauki game da annabi sallallahu alaihi sallama kama hannal habibu kamar yadda mai masoyi shine annabi sallallahu alaihi sallama ya shauki liwasalihi domin saduwa da Allah masoyinsa irin shauƙin da annabi yake yi ga ubangijinsa to irin wannan shauƙi su ma mala'iku suke yi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai in baka sani ba haramun alal ayyami ijadu mislihi ijadu mislihi samar da irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haramun alal ayyami wannan haram ne ga kwanakin duniya babu wannan yini da za a ce wai wannan yini ya samu ya samar da wani mutum irin annabi bale ma wanda ya fi shi fishe sa malamai suka ce babu wani a duniya wanda za a ce wai shi kamar annabi ne ko wai ga wani wai in ka gan shi kaga annabi wannan riddan ne ba wani wanda za a kamanta da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka ce wani irin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ka ka nakasa annabi sallallahu alaihi wasallam ka rage darajarsa ka rage masa kima kuma yana daga cikin babukan ridda man naqasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko zatinsa ko halayensa ɗabi'unsa ko halittarsa ko addininsu duk wani abu wanda ya shahi annabi kan rage masa kima kayan ridda kan rage mai matsayi ba wai ka kore ba to in ka kamanta annabi da wani to ka rage ma annabi kima kawai misali ne ka ce wai abin nan mine ne kamar ka ce lauje na da kaifi kamar kaifin takobi to ka ka zage takobi ya za ka kamanta kaifin takobi da to abin da suke yi ba daidai ba ne a cewa ga wani wai in ka gan shi ka ga manzon Allah to wannan ba daidai ba ne to shi ne ya ce haramun alal ayyami to gashi kuma suke yin wannan kuma kama ba sa karanta wa'annan maganganu ba sa karanta ishiriniya ne kawai an haɗa ma wani ƙato rawani a ce wai in ka gan shi ka ga manzon Allah fi sabilillahi mummuna da shi eh ga maganganu ana ta faɗa ajallal wara zatan wa asalan wa mahtida sannan gashi nan haramun alal ayyami ijadu mislihi samar da wani kamar annabi haramun alal ayyami duk kwanakin duniya wannan an haramta musu shi uhinnu ni ina bege ila ta ƙabeli zuwa ga sumbuntar mauƙi'i na ali wurin da takalmin annabi ya taka wannan wurin ina son a ce na sumbunce shi inda zan samu to wanda haka kuma za ka zo ka ce wani irin sani ba wai takalmin ba a'a sawun takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama ni shauki nake yi a ce ina ma za zan sumbunci wurin la'alli ya mai yiwa ni in yi haka arwa duk da akwai nuskar urwa kuma ta fi kyau bidon mil hamza mai yiwa ni urwa za a ƙosar da ni billazi kuntu azumau da abin da nake ji na ƙishirwa shine kishiromi saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ban samu haduwa da shi ba ina da za zanga wani taku wani sawu a ce mai ainan ne takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka in dan sumbunce shi mai yiwa in nayi haka zan koshi daga kishirwar da nake ji to da shi da alfazazi kuma nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai wani sati sai a ci gaba afin rusulman bilhashimi shabbahu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh